a ai sani ne annabi ya ga Huzaifa sai Umar ya nemi ya sani shin shi yana cikin wannan sunayen Umar yake tambayar wani sahabi ina cikin wannan munafukan yana haɗa shi da Allah yake to zan gaya maka amma ban sake gaya kowa ba don wannan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai haɗa shi da Allah ne amma daga yanzu baka cikin su sannan Umar ya samu kwanciyar hankali kamar yanzu wani zai zo maka ce ba ma wai aljanna ba shi zai shiga ba har raba taki da wasu wasu ba aljanna Allah ya saka da alheri amin mana ashe kuskure ne ka kawai ka kira mutum munafiki don al'adar mu Hausawa mutum kawai ka rika cewa kai kai kai munafiki ne kai munafiki ne kana kira da wannan kalma kuma ya ya hukuncin wanda yake ba
eh to an sa- lokacin na hausa na magana ba shari'a suke yi ba ko mace na san za ta ce miji kai munafiki ne ko ba kawa amma kuma suna shiri Mm. Amin. Amin.
kowanne majalisi na karanta wannan suna a cikin irin waɗannan mutanen da su za a tafi shi ai shi munafiq munafiki munafiki ba ka iya bambance shi da mumuni sai kawai abin da ke zuciya shi wai za a ta hun to a jiroka a samu wani ya kawo ta sma annabi ake gaya wa in su yi magana sai ka saurara don daɗin ne magana su ne munafukai sun kana neman munafiki wani lokaci ai ba ma wurin yan bid'a za ka neme shi ba su wannan fasika yake kiran su fasaka sun kauce daga hanya ba munafukai ba ne munafiki ko mai tsab da shi shi yasa muke cewa kada a yi wannan rabe-raben domin ma cikin ma ko munafukai ai ko ba haka ba ana komai da shi yin bari ana wazi da shi ba munafiki ne amma wancan fasik ne fasaka wani da gaske yake yi ya kai addini shi kenan ba saboda haka ya kamata mu rarrabu ba akan wannan lamura kana mutane bayanin sunna wanda ya dauka ya shi da Allah wanda kuma yake shi da Allah ran tashin kiyama domin mun kai karshen zamani wanda ke tsammanin zai yi wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ya kuskure kuma wanda ya tsammani wani haske zai zo gaba ɗaya wanda ya kuskure musulunci zai koma kamar ne eh yuriduna an yutfihu nur Allah bi afwahihim me yasa yanzu ka ɗauko itace ka sa kananzir aka hasa wuta jiya na ga kamar sun hasa wuta can suna suna aiki wannan wutar da suka hasa in ka je ka hura ta me za ta yi eh kaga za ta yi ko to in an kawo kendire fa aka hura shi me zai yi mutuwa ba to ashe da Allah ya ce suna son su hura wuta Allah da bakin su wai abin na Allah ya timma nurahu kenan wutar Allah za ta koma kamar me eh kamar kendire har ana sa hure ta ta mutu shi ne ƙarshen musulunci zai zama tauhidin nan ma da kuke gani ake fama da shi a bauta wa Allah shi kaɗai matsala kada a ce shehu matsala a yi alwala matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo ba a cewa Allah ba a kiran Allah zuwa abin da ya faru wani abu ne kuma yi girgizar ƙasa ko ai an ga wani dutse ne ya karkace daga nan na yi wani guguwa ne a'a ba cewa Allah ba mu zo wannan zamanin ba an yi ambaliyar ruwa ba cewa Allah ba Allah ne ya kawo ba yanzu dai ba mutum Allah komai ko wani abu dai wani dalili to halin da muke ciki kenan saboda ka sai mutum ya lallaba fa nistata'tum fasta'inu wa don za ku iya ku mutum ya tsare sallah ya tsare abin da zai iya fata kuma nistata'tum ka rike gaskiya ka rike abin da za ka iya amma mu musulmi wato tauhidi ne iri biyu tauhidin Allah ba a shiga aljanna sai da shi duk wanda ya zo ma Allah biyu da tauhidi to ba da zai shiga aljanna har abada to tauhidi na al'umma kuma mu rike mu zama daya wa ta sami da habillahi jami'a wa la tafarraqu inda mu yi shi ba ba zai hana wanda ke da tauhidi mai shiga aljanna amma a duniya za a wahala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum in kun yi jayayya kuka rarrabu to karfin ku zai tafi in karfin ku ya tafi ne kuma ga kafirai na jira za ku wahala ko ba haka ba to ba mu iya samun kare kanmu daga al'amura sai mun tauhidi mun haɗa kanmu na duniya in ana wannan maganar tauhidin duniya ba maganar na lahira domin ne na lahira Allah ne zai hukunci shi yasa da munafukan da wanda ba munafukan ba ake tafiya gaba daya ai ta hankuri Allah shirya da mu to su ahlul wannan ko firqa din nan ko wa humul wasat bal humul wasat suna tsakiya fi firqil umma a kungiyoyin al'umma kama annal ummata hiya al-wasat fil umam kamar yadda musulmai ita kuma al'umma ita ce tsakiyar al'ummomi fahim wasat wayannan ahlul sunna jama'a fahim wasat fi babi sifatin Allah subhanahu ta'ala Allah na da sifofi wannan layin asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye da sifofi to ahlu sunna tsakiya suke game da sifofin Allah bainawa ahli ta'til al-jahmiyya wa ahli tamthil al-mushabbiha akwai kungiyoyi a jahmiya wanda su suna ganin korewa allah tauhidi ne ka ce allah na da wata sifa in ka ce allah kuma ka zo ka ce na ji ta wannan jin shi ma kaga ka kawo alloli biyu kenan ga ji ga kuma allah ga ganin kuma ga allah ga shi ya mance da kanshi fa yana ji yana gani yana komai amma kuma shi kadai to wannan at-ta'til al-jahmiyya ba su yadda da sifofi ba gaba daya sannan ahli tamfil al mushabbiha su kuma akwai wanda su a in Allah ya ce billahi fawqa aydihim da kuma tajri bi ayunina da duk sifofin nan da suka ji ka yayi kuma da siffar dan adam ai su suna sawwara Allah kawai dan adam mushabbiha Allah kamar yadda dan adam yake haka yake da ahli sunna tsakiya suke sun yadda Allah na ji na gani yana da wannan sifofi amma kuma ba su yadda kuma siffar shi irin ta wani abu ba ta wani mahaluki a tsakiya suke su ne firkatun najiya وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم سوكما أفعال الله وانسوا أيكم الله أكوي وانسوا الجبرية متم duk abin da mutum yake yi wato duk abin da mutum yake yi kamar ne robot akwai dan mutum mutumin da ake abin da ya ajiye ta tafiya robot eh robot shi mutumin nan da ya abin da ɗin shi ya abin nan ya wana shi kuma ya nuna mai da zai bi ba na zai je ba to suka ce mu dukkan mutane kamar rabata ne kai allah ya wana mu muna ta yi abin da bamu da wani zaɓi kamar rabata ne jabariya ba zaɓi ko kaɗan duk abin da ya faru kawai allah ne ya aikata shi kai tsaye ba zaɓi su kuma wayance alkadariya an sa musu kadariya ko da yake su kuma sun kafirta da kadar su kuma yadda kake dinnan allah bai da wani iko a kanka duk abin da kai kai ne kai shi allah bai da iko kawai ya zuwa ma duniya ya ban mu ku yi abin da kuke so amma ga yadda nake so ba amma bai da iko ba iko can nan kuma ba ka da zabi amma da sunna fil wasat kana da zabi wahade lahun najidain muka hannun nuna mishi hanyoyi biyu ya bi allah ba ka zabi amma kuma wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin amma kuma ko ka so ka yi ba ka iya yi fiye da abin da Allah ya so bari ba ku misali ɗaki ne ka saka ɗera a ciki lokacin da ka za ta ɗakin nan akwai wani lungu na ɗakin da ba za ta iya zuwa ba eh so kai ka batta ta shiga duka wurin ko to amma wajen gidan fa za ta yi fita eh to kawo kenan ka bata zaɓi amma zaɓin ta iyakar kwanan wannan ɗaki amma da ka buɗe fa ka bata zaɓin kuma to mu mutane kamar cikin ɗaki muke ɗakin nan shi irada ta ubangiji a cikin ɗakin ne ba mu zaɓi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a cikin ɗakin amma ba mu iya fita daga ɗakin mu ce muna da wata irada fiye da ta Allah saboda haka akwai zaɓi kuma akwai takaita zaɓin namu wurin Allah Allah shiga da mu to su wani suna tsakanin wannan ƙungiyar suke وفي باب وهم في باب وعيد الله بين المرجعة والوعيدية من القدرية تو وعيد من باب الوعيد سورة الود على كي سنة كان المرجعة والوعيدية المرجعة سو سنة إرجاء العمل واتو أيكا وكا باسا إيا وني تأثيري إيمان كما وني أبناكا إيماني كما بي كاروا بي رغوا تسيكي sune murja'a alwa'idiyya su kuma suna ganin komai mutum ya yi halaka zai yi in dai na barna ne mun ga ai mutakibil kabayar in Allah yana so na gafarta komai banda inna Allah ya gafiru ma ya sha inna Allah la ya gafiru shi shirka bihi wa gafiru ma ya sha min dole ma ma dole zalika man ya sha wa ghairihim da sauransu ko wafi babu asma'il iman waddin to maganar imani da kuma musulunta bayan al-haruriya wal mu'tazila wa bayan al-murja al-jahamiyya suna tsakanin haruriya su ne al-khawarij wanda suka fita daga ta'a na limana shugaban musulmi kuma suna yakin musulunci su ne al-haruriya mutanen iraq su kafirta shugaba suke yi bin shugaban da aka samu Uthman bin Affan yana ce kulafawar rashidin yana ya aure ɗayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyu zunnurain amma su a wurin su wannan kafiri fasikin mutum har suka tsallake suka kashe shi kuma suna ji sun jihadi su ne khawarij tun lokacin sahabai suka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karshen zamani to su wayannan na daɗin Uthman bin Affan sahabi suka kama masallacin madina suka yi kude sai ce to in su alheri ku bi su kuma ya hana a yaƙe su da yawan kada a zubar da jinin mutane shi kuma ya hankali har sai da allah ya ɗauki ran shi so kashe shi to amma lokacin su wanda suka yi hushi da shi kadai su yi kashewa na wancan zamani to annabi sallallahu alaihi ce ƙarshen zamani sai a tafi akhir zaman ƙarshen zamani waɗansu mutane samari za su bayyana ahdathul asman يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم قرآن da suke karanta bai wuce makogoro iyakan shi makogoro za a rara shi amma iyakan shi na makogoron su hanajirawun yake ga annan mai sahabban shi in kun gano su yana sallah sai kun rina sallah ku in kun ga wani su yana azumi sai ko rena azumin ku amma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga ramiya shine dabban da aka halba domin kibiya wani dabba zai shiga cike fita haka suka fita daga musulunci me sababin su duka duka kisa alamun su kisa kashe musulmi da wanda kuma allah bai ci a kashe ba ba su wata alama sai kisa kisa musulmi ne zaka kashe ko ko ahlul kitabin da aka yi mu'ahada man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah ra'ihatal janna ina alkawari da mutum ka zauna lafiya da mu ka je ka kashe shi to ba aljanna ƙanshin aljanna ba mutum ba zai je ba sai kashe shi mumini wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam mumini musulmi ka kashe shi kuma tsammani na jihadi masallaci a saka bom kasuwa a saka bom me kake yi jihadi nake yakewa da mutanen da allah ya ce jininsu haramu ta an man kashe so ba zan iya kashe wanda nake son kashe ba yani ka halatta abinda allah haramta domin wani abu wanda kake nema to lokacin sahabbai sun ɗauka khawarij sai yanzu muna ganin khawarij ma suna da sauran ne suna da sauran imani khawarij suna sauran imani domin su wanda kawai suke rigima da shi shi kadai sai kashe amma yanzu fa sai mutum ya tarwatsa jirgin sama sai mutum ya tarwatsa mota sai mutum ya shiga kasuwa tarwatsa ta sai kun gane
kuma mala yanzu haɓɓa ce suke to kuma ne sai su karbi abu kamar abin hawa su ce za su je yaƙin za su je jihadi
abin da ake ciki kenan su haɗu da mutum da ka sai su karbi sannan kuma kamar yadda muka gaya muku makiyan musulunci suka ce a shi ne hanyar ku ai mun ci kun ba mu kofa ma cutar musuluncin gaba daya an ba da kofar cutar musulunci domin ba uniform gare su ba shikenan duk wanda ke so ya cuci musulmi sai shiga wannan riga ya cuci al'umma shine kuke gani yanzu dama ana jin haushin musulunci ana so a danna musulunci to shikenan gashi an samu hanya mai sauki na ɗaya kuɗin da ake fitarwa na yakin wannan ta'addancin da an sa rabin shi a ilimi da kowa samu ɗan shi ya shiga makaranta da sauki da an sa shi a asibiti da kowa samu magani kuɗin da ake fitarwa don yakin ta'addancin musulunci da suke cewa saboda haka sun ba mutane hanyar da za su ɗebi kuɗi yadda suke su da kafin su ɗiba suna wace mota ce za a cika a yi suna neman mota da za a ɗan ƙara mata zero zero yanzu ka ba su kawai su ɗiba kai da su ɗibi kuɗin yadda suke so ba ku ji yanzu kawai jiragen sama ke saya ba nan right left center jiragen sama tun daga yana kuɗi yake ba yadda za ka kama su sun saci kuɗi don kuɗin security ne ba bincike ba zai bincike ba audit kuma mai yawa su wayan nan taimakon mu suke ko cutar mu